إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى درسي نبقي أشكل التاهن كشف الشبهات na shehu malami Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya rahama a gare shi bayan malai yana kawo ya kawo hadisin umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah malai sai yace kuma ka kara da sanin cewa mutumin da ya furta kalmar shahada to in ya aikata wani aikin da yake nuni akan warware wannan kalmar to wannan mutumin ya wuce ya bar musulunci a daidai lokacin da irin wannan abu zaka samu tare da duk wani mutum wanda yake mushriki ne yana aikata ayyuka na ibada sannan kuma za ka same shi dumu-dumu a cikin abin da yake shirka ne mali ce ka ƙara akan abin da ya gabata huwa lazi ƙala fil khawariji banzalla sallallahu alaihi wasallama shi yake faɗa game da abin da ya shayi khawarijawa khawarij su ne wasu masu wanda suka wuce gona da iri a cikin bauta wa Allah subhanahu wata'ala bi ma'ana in sallah ce in azumi ne su a irin mizaninsu duk mutumin ma misali a ce musulmi ne in yi karya su a wajensu ya kafirta musulmi ne misali ya sha giya ya kafirta musulmi ne misali ya yi zina ya kafirta a ma'aunin khawarij su sun zurfafa sosai abinda ba a sa su ba mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa aina ma laqitumuhum duk inda kuka haɗu da khawarij mazala ce faqtuluhum ku kashe su yake cewa la in adraktuhum in na riske su manzo Allah yake cewa la aqtulannahum zan musu kisa na qatla adim irin kisa na adawa malaka ce ma kaunihim tare da cewa su kin waɗannan khawarij din min aktharin nasi ibadatan suna daga cikin mafi yawa mafi mafi yawaita ibada a cikin mutane wa tahlilan da cewa la ilaha illallah wa tasbihan da subhanallahi zaka same suna yawan maimaita irin waɗannan abubuwa akwai ibada hatta anna sahabata kai har ma sahabbai ma a karan kansu yahqiruna salatahum indahum suna rena sallar su idan suka ga sallar khawarij wa hum ta'allamu al-ilma min as-sahaba a daidai lokacin da su kuma khawarij din daga wajen sahabbai suka koyi ilimi falam tanfa'uhum la ilaha illa Allah amma la ilaha illa Allah din bai amfanar da su ba saboda ga manzon Allah yayi umarni akan cewa a yaƙe su maliki ta wala katha wala katharatul ibadati ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة ولا كثرة العبادة وان يوم عبادة سكي بزي أنفان ربا ولا ادعاء الإسلام كوكو الدعوارة وسو مسلمين دوان بزي أنفان ربا كوي لما ظهر منهم أيلوكة تند يبين دقا وجنسو مخالفة الشريعة سابا وشريعة مسلمتي كنا جنس يحلتا وانا ديك دليل مالي ينا كامنا سودان ينونا مانا تشيوا wai dan mutum ya ce la ilaha illallah kadai bai kiyaye ma'anoninta ba to wannan ba zai wanzar da shi a cikin musulunci ba wa kadhalika ma zakarnahu min qitalil yahud malaci haka abin da muka ambata akan abin da ya shahi yakan yahudawa wa qitalis sahabati bani hanifa sannan kuma da yakan da sahabbai suka yi wa banu hanifa wa kadhalika arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghzuwa bani al-mustaliq mazala ya nufaci yaƙan banul mustalik lamma akhbarahu rajulun lokacin da wani mutum ya baiwa manzon Allah labari annahum mana'u zakata cewa sun sun hana zakka ba za su bayar ba hatta anzalallahu hasi da Allah ya sabkar da ya ayyuhallazina amanu ya kun dauka imani in ja'akum fasiqun idan wani mutum fasiki ya zo muku binaba'in da wani labari fatabayyanu ay fatathabbatu kenan ku nemi cikakken labari akan abin kahin ku zartar akan abin da za ku zartar da shi yake cewa an tusibu qauman fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kenan kaga anan duk da labarin da ya isko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba labari ingantacce bane ba amma manzon Allah tini har yayi damara akan zai je yaƙe su subhanal mustaliq kenan inda ya tabbata labarin haka ne kenan wannan mutanen da manzon Allah ya yaƙe su saboda sun hana zakka duk da cewa suna cewa la ilaha illallah suna sallah sun yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da'a suna biyayya da sauransu amma hana zakka yasa manzo Allah zai je yaƙe su wa kana ar-rajulu kadhiban alaihim wannan mutumin ya kasance ya faɗi magana wanda take ba haka nan ba akan su banil mustaliq mali ya ce wa kullu hadha dukkan waɗannan dalilai da tarihi da aka baka ingantattu yadullu ala anna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yana nuni akan cewa manufar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fil ahadith allati ihtajju biha a cikin hadisan da suka kawo hujja da su ma zakarnahu malaikata abinda muka ambata a baya walahum shubhatun ukhra bugu da ƙari akan haka kuma suna da wata shubha ta daban mali yace wa huwa ita ce ma zakarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abinda manzalla ya ambata a gobe yake yake ambata cewa annan nasa lalle mutane yawmal qiyamati a gobe kiyama yastaghithuna bi adama za su nemi dauki daga wajen annabi adam thumma nuhin sannan za su nemi dauki a wajen annabi nuhu akan cewa ayi magana ubangiji subhanahu wataala yayi hisabi thumma ibrahima thumma bi musa sannan su je wajen annabi ibrahim su je wajen annabi musa thumma isa su je wajen annabi isa waɗannan annabawan gaba ɗaya fa kulluhum ya'taziruna kowanne yana bada uzuri akan kasawan shi ba zai iya fuskantar ubangiji subhanahu wata'ala ba hatta yantahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama har ƙarshe da suka zo wajen manzalla sallallahu alaihi wasallama qalu suke cewa hadha yadullu ala anna al-istighasata bi ghayri llahi laysat shirkan kenan kaga in haka ne kuma an nemi ɗauki an nemi neman tanyo da neman agaji a wajen wani wanda ba Allah ba an nema a wajen annabi Adam an nema a wajen annabi Nuh annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa ƙarshe aka zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallam da yake ce ana laha ana laha kenan ka gani neman ɗauki a wajen wani ai ba shirka bane ba shi me me shubha zai faɗi maka haka malai ce wal jawabu amsa akan wannan shubha tashi an naqula zamu faɗa a gare shi cewa subhana man taba'a ala qulubi a'da'ihi sarki ya tabbata ga ubangijin da yayi rihi akan zukatan makiyan shi fa innal istighasata bil makhluqi neman dauki akan wajen bayi fima yaqdiru alaihi a cikin abin da dan adam yana iya yi la nunkiruha wannan ba inkarin shi wanda Allah taimaka mun da dala kaza alhali ka san cewa iya da wannan neman taimakon da kai ba ana nihin irin wancan neman taimakon bane wanda ba a yi a wajen kowa sai ubangiji subhanahu wataala mala ce la nunkiruha ba ma inkarin haka kama qala ta'ala kaman da Allah yake faɗa fi qissati Musa a cikin labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam fastaghathahu alladhi min shi'atihi sai nemi dauki a wajen annabi annabi annabi Musa alladhi min shi'atihi wannan wanda yake cikin mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam kenan a cikin banu Isra'il alalladhi min aduwihi akan wanda yake maki makiyin shi kenan nemi annabi Musa ya taimaka mishi kaga wannan aya ce ta Qur'ani kuma wannan abun ya faru a duniya ne kuma da annabin Allah ya faru kenan wannan yana nuni akan cewa neman taimakon dan adam a cikin abin da dan adam aikin shine yana iya yi wannan ba laifi bane ba wa kama yastaghisul insanu insanu kamar da dan adam zai iya neman dauki bi ashabihi da ƴan uwan shi fil harbi a cikin yaki aw ghairihi ko na makamancin wannan fi ashiya'a yaqdiru alaiha al makhluq a cikin abubuwan da dan adam iya da iko akai wa nahnu ankarna ankarna istighathata al ibadati allati yaf'alunaha inda qubur al awliya mu ko mun yi inkarin neman dauki da tanyo da suke yi a wajen wanda suke a wajen kabarrukan waliyai mutum ya sa waliyai ya cirka taimaka mini a gaza mini alhali mutum yana kwance ya mutu kaga abinda ba zai iya yi bane bai nema a wajen shi aw fi ghaibatihim ko kuma a lokacin da a cikin a lokacin da su misali waliyin bayanan kai shi yana wata ƙasa kai kana wata ƙasa zaka faɗi sai ka ce wane ya wane ko na makamanci wannan fil ashiya allati la yaqdiru alaiha illa Allah a cikin abinda ba wanda zai iya yin su sai Allah mun wayi gari a wani lokaci muna yara idan mutum zai faɗi sai ya ce ya shehu kaga a lokacin wannan shehun da yake kira shehun ya ma riga ya mutu kuma taslima liljadal akan can yana rayuwa shi yana wata ƙasa kai kana wata ƙasa ya za a taimaka maka ko a gaza maka kaga wani abu ne wanda ba wani wanda zai iya yin shi in ba Allah ba shi wannan wanda ka kira ba zai iya yi ba amma in ka kira Allah ubangiji kuma qadirun ala kulli shay'in haƙƙi ne na Allah kenan karka ba ma wani مالك إذا ثبت ذلك إن هكا يتبت فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة لذلك ينام وأن نيمان تنيور أكي دا أنباوا رالان تاشن قيامة يريدون منهم أن يدعوا الله كون نيمان سيك سروك الله سبحانه وتعالى سوء أنباوا أن يحاسب الناس أكان الله يو متاني حسابي حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف حر إن الجنة سامو دامون هنتاوا دقا ونن بلائن ديكي سيكي تكين ونن سيوة تبو بقيامة kenan ba wani za su ɗauka su kai aljanna ba ba tanyo ba ne a irin abinda ba za su iya ba abinda za su yi kawai shi addu'an ma kaga ai gagara ta a roƙi Allah subhanahu wataala ya ma mutane hisabi akan shi ne sai aka yi ta kewaye ana ta neman tanyo aka zo annabi Ibrahim annabi Adam annabi Nuh annabi Musa annabi Isa kullu kowa yana ka irin nashi uzuri amma irin ganganci da dan adam yake da a yau da rashin fahimtar addini wani zai miƙe kafa da sunan addini musulunci kuma ya rika nuna cewa a ya lamunce maka gidan aljanna ko kuma ya baka ko kuma a kallo su jama'a a ce ku an yahe muku wasu jama'a kuma a ce he shekara mai zuwa da wasu abubuwa makamantan wanda suke faruwa kenan kaga ya sha bamban da irin wannan abin da ya faru a zai faru a gobe kiyama na annabawan Allah akan cewa su roƙi ubangiji subhanahu wataala akan ai hisabi malai cewa hadha jaizun fi dunya wal akhirah irin wannan kada abin da aka bayyana na abin da dan adam zai iya yi wannan ya halatta anan duniya da gobe kiyama wazalika an ta'tiya inda rajulin salihin hayyin ka zo wajen wani mutum nagari rayayye yujalisuka wa yasma'u kalamaka wanda yana zama tare da kai yana zaune tare da kai kuma yana jin maganar ka fataqula lahu ka ce mishi ud'u Allah li wani ka roƙa mini Allah wani ka taya ni roƙon Allah wani duka ya halatta kama anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu zalika fi hayatihi kamar da suke sahabbai suna zuwa wajen manzon su tambaye shi haka a lokacin da yana rayi wa amma ba'da mautihi amma kaga lokacin da ya bar duniya fa hasha wa kalla fa hasha aha wa kalla duka dai kusan ma'anansu guda annahum sa'aluhu in annahum sa'alu annahum sa'aluhu zalika inda qabrihi bal ankara salaf as-salih ala man qasada du'a Allah inda qabrihi kaga a lokacin da ya bar duniya sahabbai ba su kasance ba suna zuwa gindin kabarin suna cewa ya ma aikin Allah ka roƙa mana Allah ko kuma ya ma aikin Allah ka mana kaza duka ba a samu wannan ba a cikin ayyukan magabata mala ya ce bari ma kai magabata na gari suna inkarin duk mutumin da zai man kasa da du'a Allah inda kabrihi mutum ya nufaci ma ya roƙon Allah amma sai ce sai ya tahi wajen kabarin manzon Allah ya tsaya tukun zai addu'a wannan an yi inkarin shi fa yakunu bi du'aihi bi nafsihi fa kaifa bi du'aihi bi nafsihi to ya kuma ka je ka tsaya ka rika kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in shi da kanshi kaga wannan duka haramun ne kenan ba za ka je kabarin shi ka tsaya ba ka kiraye shi akan ya rasulullahi a taya ni adda ko a nema mini ceto a wajen Allah ko kaza ko kaza wannan duka haramun ne haramun ne kuma kofa ce ta shirka barantana wani wanda yake wani jama'a cikin jama'a wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kaga shi ma yana daga cikin ayyukan magabata an yi inkarin haka to barantana kuma wanda yake wanda ba shi ba malamai yace walahum shubhatun ukhra kuma ga wani ƙari halin doriya akan waccan shubha ta baya akwai wata shubha ta daban wala yace wa hiya qissatu ibrahima ita ce qissa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam lamma ulqiya fi nar lokacin da aka jefa shi a cikin wuta wanda suke cewa harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina ku kare allolinku ko shi kuma ku dauke shi ku riga shi cikin wuta malike ta fi i'tiradi fi yake cewa fa'atar i'tarada lahu jibrilu sai jibril ya bujuru ga annabi muhammad ga annabi ibrahim wai lokacin da za a jefa shi cikin wutan da suke cewa fil hawa a cikin a cikin iska fa qala lahu sai ke ce mishi alaka hajatun kana da wata bukata fa qala ibrahimu sai annabi ibrahim yake cewa shi malaika jibril amma ilaika fala zuwa gare ka a ban da wata bukata qalu sai suke cewa falau kanat al-istighasatu bi jibril shirkan lam ya'ridha ala ala ibrahim inda a ce neman dauki a wajen wani ko kuma neman dauki da shi da shi mala'ika jibril ya zo ya nuna wa annabi ibrahim cewa kana da bukata kenan kaga istighasa ce neman dauki ne inda a ce shirka ne ai da jibril bai aikata haka ba lam yu'ridha ala ibrahim da mala'ika jibril bai bujuru haka da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ba to hadisin ma da ya zo da wannan hadisi ne wanda yake ba ingantacce ba sannan kuma malam zai ba da amsa a gaba yace fal jawabu anna hadha min jinsi shubha shubhatul ula wannan iya iya kamancacce ne da shubha ta farko da malai kawo a baya yace fa inna jibrila saboda shi jibril arada alaihi ya bujuro ne a gare shi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi ya bujuro akan cewa a wani al'amarin da shi yana iya yin wani abu akai bi ma'ana an doke shi an jefa shi kuma jibril din gashi nan kuma ga annabi ibrahim din nan kaga an ya kama ya hudda shi ai wani abu ne wanda zai iya kamar za a wurga wani ne wuta kai kana tsaye a gehe ko kuma wani abu zai same shi kai kana tsaye a gehe sai ci wani rike ni kuma a daidai lokacin da kana iya rike shi abinda kana iya yi ne kaga waɗannan duka addini bai hana ba amma abinda yake kasance misali yana nesa da kai abinda baya yiwa wannan shine abinda addinin musulunci yake magana akai malik yake cewa kenan tasliman lil jadal akan cha hadisi ma ya, inganta yace fa inna jibril arada alaihi an yanfa'ahu akan ya amfanar da shi bi amrin akan wani al'amari yaqdiru alaihi shi malaika jibril din yana iya yi fa innahu kama qala ta'ala malaika kamar da Allah yake cewa akan malaika jibril allamahu ya karantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadidun mai tsananin alquwa mai tsananin karhi kenan karhin nan da yake daina iya cire annabi Ibrahim daga cikin wutan nan malai ce falau azina Allahu lahu inda Allah ya bashi izini an ya akhudha an ya akhudha nara ibrahima wa ma haulaha akan ya ma doki wutar da aka sa annabi ibrahim inda abin da yake kewayen gaba ɗaya minal ardi na ƙasa wal jibali da ma duwatsun da suke kewayen kokkohen wajen gaba ɗaya wa yulqiyaha fil mashriqi aw al maghrib la fa'ala ya kai can mahudar rana ko muhadanta yaje jeho abin a can ma gaba ɗaya da yana iya yi walau amarahu an an yada'a ibrahima fi makanin ba'idin anhum la fa'ala kuma inda Allah ya ga dama ya umarce shi akan ya ɗauki annabi Ibrahim ya kai shi wani waje nesa da waɗannan mutanen shi ma wannan abin da ya yiwu annabi Ibrahim in yana iya haka nan walau amarahu an yarfa'ahu ila sama ila fa'ala inda ma cha a isama da shi kamar da aka yi na annabi Isa Allah ce bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima kaga sama akai da shi to duka wannan inda a ce ubangiji ya bada dama da haka in ya yiwu wa hadha malaka ta ka rajulin ghaniyyin lahu malun kathir wannan kamar misalin wani mutum ne wanda yake da dukiya da yawa yara rajulan muhtajan ya ga wani mutum mabukaci fa ya'rid alaihi an yuqridahu sai ya bujuro mishi cewa ina so in baka bashi au an yahabahu shay'an ko kuma yana so ya bashi kyautan wani abu yaqdi bihi hajatahu yaje biya bukatan shi fa ya'ba zalika ar-rajulul muhtaju an ya'khudha wannan mutumin mai bukata sai ya ki amsan wannan dukiya wa yasbiru ala an ya'tiyahu Allah bi rizqin yayi hakuri akan har Allah ya zo mishi da arzikin shi shi ma nashi la minnata fihi li ahadin wanda babu wani mutumin da zai mishi rarauka akai zai mishi gori akai fa aina hadha min istighasati al-ibada washirk mala ya ce ina ma za ka zo ka haɗa irin wannan da abin da ya shahi neman tanyu da ake na ibada na shirka ga Allah subhanahu wataala laukanu yafqahuna inda sun kasance mushrikai suna fahimta kenan kaga wannan irin na annabi Ibrahim daidai da irin wannan misalin da malam ya bada annabi Ibrahim ya shiga cikin wani yanayi wanda ga wani wanda yana iya a irin daman da Allah yake baiwa halitta ya baiwa Jibril wannan dama akan yana iya ɗaukan shi ya kai shi wani wuri ko kuma ya hana shiga wata kuna makamancin wannan ya nema a wajen Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya ce masa banna bukata daidai ne da daidai yake da mutum mai kuɗi misali ya ga wani mai bukata yana yana cikin faman talauci da kaza da kaza cewa ne zo in ara maka kaza mana ko kuma zo in baka jari in aka yi kaza ka yi ce ma a banna so bari duk da ta iya cikin matsalar shi ma annabi Ibrahim iya cikin matsala amma kuma bai nema daga wajen wani ba yana yana so daga Allah subhanahu wataala kai tsaye duk da cewa hadisin malamai suna cewa akwai magana akan shi malaki ta wal nakhtim wal nakhtim wal nakhtim al kalama mu mu karkare wannan maganar mu rihe ta insha Allah ta'ala bi mas'alatin azimatin da wata mas'ala mai girma muhimmatin jiddan tana da muhimmanci kwarai da gaske malaki cewa tufham mimma taqaddam ana fahimtar ta daga abin da ya riga ya gabata walakin nufridu lahal kalama zamu bangaren mata da magana ya zamanto zamu yi ta zamu dayanta mata magana mu yi ta ita kadai me yasa li'izami sha'aniha saboda girman sha'aninta wa likathrati al fiha saboda kuma mutane da yawa suna da ghalat suna rikitar da abin suna da rashin fahimta akan abin to wannan matsalar insha Allah za mu ji ta a cikin darasi na gaba